الله الرحمن الرحيم
قال مسلم مسلم يتي وسميت أبا غسانا naji aba gassana shine wa muhammad ah, naji aba gassana muhammad ibn amr razi قال yace سألت جرير بن عبد الحليم na tambayi jarir ibn abdul hamid فقلت nace الحارث بن خسيرة laqitahu malamin da ake kira haris ibn hari ah, hasirata ka gamu da shi قال na'am yace kwarai شيخ طويل السكوت a dattijo ne mai tsawaita kawaici da wuya ka ji yayi magana يسر على أمر amma laifinsa yana ɗorewa bisa wata mummunan aƙida yana da wata mummunan aƙida shine yana ɗorewa bisa wani lamari mummuna مم. حدثنا عبد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الرحمن بن معدي عن حمال بن زيد قال ذكرت أيوب رجلا يوما zakar ayyubu rajulan مم.
ayyubu satayani ya faɗi wani mutum wata rana فقال ya ce لم يكن بمستقيم اللسان ba madaidaicin harshe ba ne yana faɗan maganar da ba gaskiya ba
وذكر آخر ya ambaci wani kuma فقال ya ce هو يزيد في الرقم gwanin zane ne gwanin ya ƙara abu ne wato bayan da abu yake bai ƙara yadda 'yan kasuwa suke tsara su faɗi kuɗin abu fiye da yadda kuɗin nasa suke to shi ma haka yake to حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال mm, hamadu na zai da ya ce ayyubu satani ya ce إن لي جارا ina da wani makoci ثم ذكر من فضله ya ambaci fa- darajar wannan makocin ولو شهد ya ce amma duk da wannan matsayi da yake da shi a wajena da zai ba da shaida a wajena a gaba da dabino biyu ما رأيت شهادته جائزة da ban ya- ban ga in ya- in shigar da shaidar tasa ba ba zan karbi wannan shaidar tasa ba
وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخب- قال قال معمر mamaru ya ce ما رأيت أيوب إذ تاب أحدا قط ban taba ganin ayyubu ya yi da wani ba da ɗai إلا عبد الكريم sai ko abdulkarim يعني أبا yana أمية.
nufin abdulkarim aba umayya فإنه ذكره shi ayyuba satiyani ya ambace shi فقال رحمه الله ya ce allah ya ji kansa كان غير ثقة da ya kasance ba amintacce ba لقد سألني عن حديث لإكرمة ya tambaye ni ni kaina daga wani hadisi na ikirimatu ثم قال sannan kuma wata ran sai na je yana cewa سمعت إكرمة na ji ikirima hadisin da ni ya tambaya fa na faɗa masa amma daga baya ya ƙetare ni ya ce ai shi da kansa ne ya ji ikirima ya faɗa hadisin
حدثني الفضل بن سالم Mm.
قال حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حمام قال قدم علينا أبو داود الأعمى ya ce abu dawud al'ama ya zo wajenmu فجعل يقول ya haɗi yana cewa حدثنا البراء mhm, قال Mm.
وحدثنا زيد بن عرقمة mhm.
فذكرنا ذلك muka لقتادة.
ambaci wannan ga katada فقال ya ce كذب ƙarya yake bai ji daga bara'u ba bai ji daga zaidu na arkama ba ما سمع منهم bai taba ji ba daga gare su إنما كان ذلك سائلا dahil dai shi roƙo yake bara yake يتكفف الناس yana yin bara'a ga mutane daga bani lamarinsa ya sauya har ya zama ake ganin sa malami kuma yake yin ƙarya zamana da'un jari lokacin da aka yi da'un annoba da ake kira jarifa wato mai haƙewa wadda wato ta halakar da jama'a da yawa a, an yi wannan annoban ne zamanin abdullahi ibn zubairi to وحدثني الحسن بن علي حواني mm, قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام قال دخل أبو داود الأعمى abu dawud amma ya shiga wajen katada فلما قام yayin da abu dawud ya tashi قالوا sai suka ce إن هذا يزعم أنه لكي ثمانية عشر بدريا wannan yana riya cewa ya gamu da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har mutum goma sha takwas wanda duk da su aka yakin badar فقال sai ka قتادة tada ya ce هذا كان سائل wannan bara yake roƙo yake da zamanin da aka yi a annobar jarifa لا يعرض في a sannan bai san هذا magana ilimi ba bai san ma ya karambanin ya ce shi malami ba ne ولا يتكلم ba magana abin da ya shafi ilimi فوالله ما حدثنا ai ba ta wannan ba hassanul basari kansa bai ba mu wani hadisi ba da za a ce ya karba daga wanda ya halarci yakin badar Mm.
baka da baka Mm.
ai ko hassanul basari da ya girmi wannan ya girmi wannan bai karba hadisi ba a wajen waɗanda suka halarci yakin badar Mm. wala haddasana sa'id ibn musayyib an sai ibn musayyib ma wanda shi gaba yake ma da hasanul basarin shi kansa bai faɗa mana hadisi ba daga wanda yake ya je wajen yakin badar mushafa tambaka da baka Mm. illa an sa'id ibn malik sai ko daga sa'ad ibn malik Mm.
daga sa'ad ibn abi waqas to wannan shine kadai badariyin da shi sa'id ibn musayyib ya karba hadisi a wajensa نعم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن رقبة أن أبا جعفر الهاشمية المدنية كان يضوء أحاديث cewa a baji a fadar hashimi mutumin madina ya kasance yakan ajiye ha- hadisai ya dangana ga annabi نعم كلام حكيم wannan galibin hadisan da yake ajiyewa magana ce ta gaskiya shi yasa ba wai a ainihin abin da ta kunsa ne yake akwai magana ba مم. وليس من أحاديث النبي laifin صلى الله kawai shine عليه ba وسلم.
magana ce ta annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma sai ya dangana ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam وكان يرويها عن النبي ya صلى الله kasance yana عليه waito وسلم ta cewa annabi ne ya faɗa alhali ko ba magana annabi ba ce sallallahu alaihi wasallama
حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس عن عبيد الله قال Mm.
كان أمر بن عبيد to يخلو an shubata an في الحديث.
yunus ibn ubaidin kala yunus ibn ubaidi yace kana amr ibn ubaidi Mm.
amr ibn ubaidi ya kasance wato ɗaya daga cikin manyan mu'tazilawa Mm.
wanda mu'tazilawa suke ji da shi Mm.
Ah, ya kasance yana ƙarya a hadisi Mm.
ya kasance kan faɗi ƙarya a hadisi مم. حدثنا عمرو بن علي أبو حفص مم.
قال سمعت معاذ بن ما- معاذ نعم معاذ بن معاذ يقول مم.
قلت لعوف بن أبي جميلة مم.
إن عمرو بن عبيد مم.
حدثنا عن الحسن Mm.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال wai iya amr ibn ubaidi ya faɗa mana wai daga wajen hassanul basri Mm.
cewa manzo Allah ya ce من حمل علينا السلاح فليس منا wanda duk ya ɗau makami ya yaƙe mu to baya cikin mu قال yace كذب والله ai amur wallahi amur amur ya faɗi ƙarya na rantse da Allah ولكنه أراد أن يهوزها إلى قوله الخبيث ya yi nufin da ya ƙara wannan maganar zuwa ra'ayinsa mummuna Mm.
ya yi nufin ya samu hujja akan maganarsa abin da yake kai shine ya dangana maganar nan ga annabi sallallahu alaihi wasallama وحدثنا عبيد الله بن عمر الحواريري مم.
حدثنا حماد بن زيد مم.
قال كان رجل كلزم ايوب Mm. an samu wani mutum da ya lizanci ayyuba sata yani وسمع منه ya ji daga gare shi ففقده ايوب wata ran sai ayyuba ya daina ganinsa baya zuwa wajen فقالوا سكت يا ابا بكر ya ababakar انه كلزم wato ababakar dan alkunya ayuba satiya ne ce ai mutumin nan da yake zuwa wajen ka da yana karatu ya koma wajen amrumnu ubaidin
قال حماد hamadu ya ce فبينا انا يوما مع ايوب wata rana ina tare da ayuba وقبلتنا الى السوق hakika mun fita zuwa kasuwa mun yi sammako zuwa kasuwa فاستقبله sai الرجل mutumin nan ya tare shi فسلم عليه ayuba ya ايوب masa sallama ya وساله tambaye shi قال له ايوب ayuba ya ce da shi بلغني انك لزمت ذاك na samu labari ka lizurci mutumin nan amrumnu ubaidin قال حماد hamadu ya ce ya faɗe shi da sunansa يعني yana أمر nufin amrabin ubaidin قال نعم ya ce ƙwarai na da أبا zuce بكر.
shi a babakar إنه يجيئنا بأشياء yana غرائب kawo mana abubuwa masu ban mamaki shi قال amrabin ubaidin gwanin gargaɗi ne gashi kuma baya shayin ko da sarakai ne dan yaka- ya shiga wajen abu da afaril mansur wanda ake shaye amma ya faɗa masa maganganu baƙaƙe har wani a cikin dogarawan wajen ya ce sai na ringa jin tsoron kada jininsa ya taba ni don gani nake nan take zai ba da umarni a sare wuyansa amma ya fito haka ya ce kal- ah, Kala.
wato, ya ce يقول له الأيوب sai ayyubu satiyani ya ce da shi إنما نفر auna Auna faraku min talkal faraku min garabi tilkal ai garabi.
dama mu muna gudun irin wannan abubuwan da kace yana faɗa muku masu ban mamaki ko Na'am.
muna mu- tsoron muna tsoro na faraku muna tsoro Na'am.
daga irin wannan abubuwa masu ban mamaki da yakan faɗa muku
وحدثني حجاج بن الشاعر مم.
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا ابن زيد يعني حمادا مم.
قال قيل لأيوب an ce da ayyuba إن عمرو بن عبيد amrauna ubaidin نعم أ- أ- rawa anil hassan ya ruwaito daga hassan قال ya ce wai hassan albasiri ya ce لا يجلد السكران من النبي ba a yi wa wanda ya maye daga shan tsimi bulala فقال كذبا sai ayyubu ya ce ƙarya yake أنا سمعت الحسن ni da يقول baki na na- ni da kunne na ji hassan albasiri yana cewa يجلد السكران من wanda da ya sha النبي tsimi ya maye za a yi masa bulala
وحدثني حجاج حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلام بن أبي مديء يقول بلغنا بلغ أيوب أني آتي أمرا ayyuba ya samu labarin ina zuwa wajen amuru فأقبل عليه wata يوما ran sai ya tare ni فقال ya ce أرأيت رجلا ba ni labari mutumin da ba za ka ba ka yadda da addininsa ba كيف تأمنه على الحديث yaushe za ka yadda da shi bisa maganar da zai faɗa ma magana mutumin da ba ka yadda da addininsa ba yaushe za ka yadda da magana kuma da zai faɗa ma kuma kamar a yanzu sai a ce kenan mutumin da ba ka yadda da shi a addininsa ba yaushe za ka yadda a ce hayyada ka sallah a ce wai ma yi ma limanci wai ai dan kana sauri ko ai zuwa wajen sa wani burgewa ne yan binni na taruwa yanzu a- daidai ne haka mutum da faida da shi a addini ba ka ce kai ka yadda ya ma jagora a sallah to ka yadda ma da duk abin da yake aqidarsa ta addini eh ka daina ji- sa kafa ɗaya nan kafa ɗaya can نعم to وحدثني سلامة بن شبيب mm, حدثنا حميدي حدثنا سفيان مم.
قال سمعت أبا موسى na ji aba musa yana cewa حدثنا عمرو بن عبيد Kabla an yi hujjisa, Amrun Ubaidi ya faɗa mana kafin ya farar da aƙidarsa ta daga baya.
نعم Ya za kan farar da aƙida daga baya, mutum da ga aƙidarsa ko sai dawo ya bari don wani dalili. To kafin ya faɗo farar da wannan aƙida. Eh, Akwai wani wanda aka yi anan wanda yake cewa an kai ta wasu lima ka yi shirka. Amma da can shi kansa in aka duba ta kadima gabatarwa da ya yi littafin infaqul maisur wajen hijira ta 1962 ta miladiya za a ga a ƙarshe har tawassulin yake shi da kansa yana nan an duba tsohon nusa da takadiminsa za a ga ya yi tawassuli a sannan nan yana ganin ya tawassulin da irin su muhammad bello yana cin dukiyar ya jikokinsu daidai ne amma daga baya da jikokin suka hau kawo sai ya ce ai duk ma wanda ya tawassuli ya yi shirka ko to Mm.
حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري مم.
حدثنا ابي مم.
قال كتبت الى شعبة اساله عن na rubuta zuwa shubatan na tambayarsa daga abi shaibata alƙalin wasiɗa فكتب الي sai rubuto min لا تكتب عنه شيئا ba kai ba cewa za ka rubuta wani hadisi da abu shaibata ya ruwaito ومزق كتابي amma tunda alƙali ne in ya ga na rubuto ma cewa kakka yadda da shi to zai wani mata zai ɗau wani mataki a game da kai shi yasa an ka gama karanta wasiƙan nan ka keta ta kai ya gani balle har ya cuce ka
وحدثنا الهلواني قال سمعت عفان قال مم.
حد- حدثت حماد بن سلمة مم.
عن صالح بن مري مم.
في حديث عن ثابت na faɗa wa madam salama ta hadisi da na karba daga salil murri wanda ya ce shi ya karba daga sabitu فقال sai ce كذب ƙarya yake وحدثت حمام عن صالح المري na zantar da hammamu ma daga salil murri da wani hadisin فقال shi din كذب ma ya ce ai salil murri ƙarya yake ba haka hadisin yake ba
وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو داود قال قال لي شوبة da to wannan abu dawo da ɗaya lisi ake ne نعم ya shubatu ya ce da ni ائت جرير بن ka حازم je wajen jaririn na hazim فقل له ka faɗa masa لا يحل لك ان ba daidai ba ne gare ka kace za ka أمارة.
ruwaito hadisai daga hassan ibn umarata فانه domin yana يقول- faɗar ƙarya
قال ya ce قال ابو داود abu dawud ya ce قلت لشعبة sai na ce da shubatu وكيف ذاك me yasa ka faɗa haka فقال حدثنا عن الحكم ya ce ai بأشياء hassan ibn Am- umarata ya faɗa mana wasu abubuwa daga hakamu لم أجد لها أثر iyaka bincike na ban samu asali ba gare ta قال na ce قلت له بأي شيء eh, na ce wani abu ya faɗa mu Na'am.
wani- wani hasi- hadisai ne ya faɗa muku da iyaka bincikenka baka samu asali ba gare su قال ya ce قلت للحكم na na tambayi hakamu أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلاء أهد annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah a kan waɗanda suka yi shahada a yakin uhudu da aka yakin Uhud wasu cikin sahabbai suka yi shahada musamman amman manzo sallallahu alaihi wasallama sayyidina Hamzatu to manzo Allah ya musu sallah kafin abin ne su faƙala sai ya ce lam yusalli alaihim a'a bai musu sallah ba faƙala hasan bin umarata amma sai ga sanin umarata yana faɗa an mana hakami wai ya karbo daga hakamu An miƙi shi sami.
kuma ya karbo daga miƙisamu An ibn Abbas.
daga ablam da abbasin Annan Nabiyya cewa sallallahu annabi alaihi sallallahu alaihi wasallam wasallama ya yi musu wadafanahu.
sallah sannan ya binne su
qultu lil hakami nace da hakamu ma taqulu fi auladiz me zina kake gani game da 'ya'yan zina 'ya'yan da ba su da iyaye in sun mutu ya za a yi da su qala ya ce yusalla alaihim za a yi musu sallah kuntu min hadith man yurwa ya nace da shi a daga wana- daga hadisin wa ka karbo wannan kuma qala ya ce yurwa an al hasan al basri an karbo ne daga hasan albasari faqala al hasan bin umarata hasanun umarata ya ce sanan hakamu an yahya ibn al jazari ai an ali wato shi sai ya ajiye isnadi ga wannan magana da aka karbo daga Hassan Basri ya mai da ita magana ce ta Sayyidina Ali Eh, ya mai da ita magana ce ta Sayyidina Ali shi yasa su masu ajiye hadisan wata magana da suke ajiye mata isnadi na'am sai ya zama magana ce wadda yake ta wani wajen a iya cewa tabbatacciya ce na'am amma ba ta fuskar yadda su suke so su ajiye mata isnadin ba kamar wannan magana ce da an karbo daga Hassan al-Basri amma shi ya salumnu umarata sai ya je mata isnadi ya dangana ta ga sayyidina ali kaga ya kara mata karfi kenan ko ya kai ta inda bata kai ba to
وحدثنا الحسن الهلواني مم.
قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال ya mace ziyadar da maimun sai ya ce حلفت ألا أروي عنه شيئا na yi rantsuwa ba zan karbo wani abu ba daga gare shi ولا عن خالد بن محزوج haka nan ba zan karbo wani abu ba daga halid ibn mahadujin مم. وقال yace لقيت زياد بن na ميمون gaba da ziyad ibn maimun فسألت عن ya حديث tambaye shi daga wani hadisi فحدثني ya به faɗa min shi عن بكر da yake daga المازني bakarin muzani ya karba ثم قلت إليه sannan na sake komawa zuwa gare shi فحدثني ya به faɗa min hadisin nan yace daga muwar riko ya karba ثم قلت sannan na إليه sake komawa gare shi فحدثني به عن ya faɗa min الحسن hadisin yace daga Hassan ya karba وكان ينسبهما إلى ya الكذب kasance shi Yazid ibn Harun yana dangana Ziyad ibn Maimun da Halid ibn Mahdushin zuwa cewa suna faɗan ƙarya مم. قال الهلواني Fulwani yace سمعت عبد الصمد naji Abdus Samadi وذكرت عنده زياد بن ميمون a na ambaci Ziyad ibn Maimun a wajensa فنسبه إلى الكذب yace makaryaci ne
وحدثنا محمود بن غيلان Mm.
قال قلت لأبي داود الطيالسي Mm.
قد أكثرت عن عباد بن منصور ka yawaita karɓo maganganu da yawa daga abalin mansurin وما لك لم تسمع منه حديث العطارة me ya hana ka ji hadisan addarati Na'am.
hadisan addara daga gare shi الذي روى لنا النضر بن شميل wanda na rumnu shumailin ya ruwaito shi gare mu قال لي sai ya ce اسكت yi shiru فأنا لقيت زياد بن ميمون na game da ziyadar na maimunin نعم da abdurrahman da وعبد mahadiyya فسألناه muka tambaye shi فقلنا muka له ce da shi هذه الأحاديث التي wa'annan سمعتها عن hadisan أنس da kake ruwaitowa daga anas فقال ya ce أرأيت ما رجلا يذنب فيتوب daidai ne ku ruwaito ta ɗin da kake daga anas ka ji ko daga anas ɗin sai ya ce da mu ku bani labari yanzu mutumin da yake ya yi laifi ya yi zunubi ya tuba أليس يتوب الله عليه ashe Allah ba a karɓar tubansa قال ya ce kulna na muka ce kwarai Allah zai karɓi tubansa قال sai ya ce da mu ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا duk maganganun da na faɗa muku cewa na karɓa wajen anas gaba ɗaya da kaɗan da mai yawa ba wanda na karɓa daga wajen anas
إن كان لا يعلم الناس idan sauran mutane ba su gane cewa ni ban karɓa wajen anas ba فأنتما لا تعلمان kuma kwa ce ba ku sani ba ku irin wanda za a ci da mutum ne ai ko kun wuce wannan matsayin Eh,
أني لم ألك أنسا ko ashe ba ku san ai, ko za a ce ba ku san cewa ban gamu da Anas ba
قال أبو Abu داود Dawud ya ce Abu Abu Dawud Dawud da ya na- bisi ya ce
فولغنا بعد annahu yarwi أنه يروي daga ba muka samu labari yana ruwaito irin wannan hadisan فأتيناه muka أنا je wajen sa da ni da وعبد Abdurrahman muka ce ba kai bane a baya kace ka tuba har kace in mutum ya tuba ai Allah yana yafe masa muka ce eh ai ana Allah yana yafe masa ya kuma ka dawo ruwaito hadisan ka na ƙarya faƙala a tubu yace to na sake tuba
sun makana ba ya haddisu sannan bayan ya sake tuba a gaban mu sai ya sake komawa dai faɗar irin waɗannan hadisan nasa da yake cewa ya karɓa ne daga anas fatarak na muka gaba abin da ya fi sai ko mu kyale shi inda mun je wajen sama muka faɗakar da shi zai ce mana ya tuba ya daina amma kuma daga baya sai ya zamo tuban mu duhu yake komawa yake ya sake ci gaba da faɗa hadisan
حدثنا الحسن الهرواني قال سمعت شبابة قال كان عبد القدوس يحد- يحدثنا فيقول مم.
ويد بن علقة abdulkudus yakan faɗa mana hadisi wato ana so a nuna irin yadda shi abdulkudus yake tasfifi نعم yadda yake wawa yadda bai da kiyayewa yakan faɗa mana hadisi ya ce hadisin na suwaye dubnu akalata ne مم. قال شبابة wato ah, wato abin da yake gaflata ne amma shi sai mai da shi akalata نعم eh sai mai da shi akalata shababatu yace وسمعت عبد القدوس na ji يقول abdul qudus yana cewa عن رسول الله صلى الله عليه وسلم mhm, أن يتخذ الروغر أردا ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani daga a ringa tarar iska yayi hani daga a ringa tarar iska shi ruhu yace نعم a ruwa da yadda take an yi ta hazar ruhu gararan مم.
a mai da abu mai rai wato karan bara مم.
manzala ya yi hani daga a mai da abu mai rai karan bara Mm.
a ce za a gwada harbi masalan iya harbi a sa abu mai rai a ce shi za a harba Mm.
to manzala ya yi hani daga wannan to shi da ya tashi sai ya tasifi ya ce rauhu a maimakon ruhu نعم a maimakon ya ce gararan ya ce araran نعم to قال ya ce فقيل له ake ce da shi أي شيء هذا me ma'anar wannan manzala ya ne daga atari iska da mutum yana so ya ya sha iska fadewa Kala.
ana shi tara kala sai ce yani tuttakhadhu quwwatun fi haidin ya ce ai abin da yake nufi kada a yi taga a bango Oh, a ringa tarar iska yadkhulu alayhi don ar-rajul iska ta ringa shigar wa bawa da a ce haka gaskiya ne kaga ai an shiga uku ko a ce ba za a yi taga ba shi yasa irin haka masu tasiri so da yawa suke kawowa kamar wanda ya yi tasifin shi sai kunu fi ummati rijalun yushaqiqunal khutaba eh to sai shi ya mai da shi hadaba eh ya- ya mai da shi hadaba ya ya zama kenan ashe ba dama a sare itace Fuskare.
na fasba dama a faskare kenan inda za a aiki da ruwa ya sa
qala muslimun musulun ya ce wa sami'tu ubaydullah ibn umara mm, al-qawariri mm.
yaqulu Mm.
sami'tu hammad ibn zaid yaqulu na ji hamadun zai da yana cewa ga wani mutum ba'da ma jalasa mahdi ibn hilal ba ma dubni hilalin ya zauna fi ayyami da kwanuka ma hadhihi al-aynul malihatu wato bayan shi ya zauna don karantarwa shi eh, mahadi ibn hilalin me yasa me ya ja wannan idanu wadda wato take mai ruwan ah, dartsi allati na ba'ar wadda ta qiblakum bubbuga a wajejenku idan ruwan nan mai ruwan dantse da ta bubbugo wajenku me ya kawo ta qala na'am ya aba gaskiya isma'ila ne gaskiya ne an sami idan ruwa mai dantse da shi ne wannan mahadiyu ne hilalin ɗin mahadiyan shi mahadiyu ne hilalin bai dace a ce ya zauna a ce shi ne zai ba da karatu ba Mm.
amma idan ruwa ce wadda take mai dantse
وحدثنا الحسن الهلواني قال سمعت عفانا قال سمعت أبا أوانة Mm.
قال ما بلغني عن الحسن حديث Ah, ban taɓa samun wani hadisi ba daga hassan إلا أتيت به أبان بن أبي عياش sai na je da shi wajen abadar da abi a yashin فقرأه ya علي karanta hadisin gare ni don shi yana da kiyayewa kenan
حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش نهوا من ألف حديث ya aliyu musirin ya ce da ni da hamzatu zayyatu ɗaya daga cikin makarantar nan na kofa mun ji mun daga wajen abanin da abi ayyashin kama hadisai dubu
قال علي aliyu ya ce فلقيت aliyu حمزة musirin ya ce sai na gamu da hamzatu zayyat فأخبرني آه، أنه سيما رأى النبي صلى الزمان.
الله عليه وسلم cewa ya yi في mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallama farada alaihi ma sami min ya gabana gudanar masa abin da ya ji daga abanu ɗin nan amma arafa min ha illa shi an yasiran annabi sallallahu alaihi wasallama yace da yawa a ciki ba shi ya faɗa ba bai yadda ba da cewa faɗarsa ce sai abu kaɗan hamsatan bai aw wuce sittatan hadisai biyar ko shida ba a cikin hadisai dubu a cikin hadisai dubu wanda manzo Allah ya tabbatar ba su wuce biyar ba ko shida kaga wannan kenan ya nuna ashe ta malaman hadisi manya gagga suna amfani da mafarki kenan suna amma dan gashi wannan a mafarki ne suka gani amma ya zamo suka dauka kamar wani abu ne da za a yi istishadi da shi na'am yasa wanda zai ce ai duk abin da ka gani a mafarki ka jefar da shi kuma ya ringa da awawai don riko da hadisi ne ko riko da sunna to bai sani ba ne bai da- bai da sanin ne ga tsarin malaman hadisi to حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي mai sunanu أخبرنا زكريا بن عدي Mm, قال قال لي أبو إسحاق الفزاري mm.
وكتب عن بقية ka rubuta daga bakiya ما روى عن المعروفين abinda ya ruwaito daga wanda yake an san su shi bakiya tunu ralis babban laifinsa gwani ne na tadlis مم.
to ولا تكتب عنه ما kake ce روى- za ما ka روى rubuta عن daga gare غير shi abinda ya المعروفين ruwaito ba daga wanda aka sani ba ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش amma isma'ilu na ayyashin to shi kakka rubuta daga gare shi ما روى abin عن da ya rawaito المعروفين daga ولا wanda عن yake an غيرهم san su koma wanda ba a sani ba Mm.
shi wannan gaba daya ka kaura cewa hadisansa Mm.
ba wanda za a saurari hadisansa ba ne ta duk yanda ya ruwaito su مم. فحدثنا إسحاق بن إبراهيم wato الحنزلي ibnu rahawaihi saqunu rahawaihi to قال سمعت بار أصحاب عبد الله mm, قال مم.
قال ابن المبارك ya ishaq ibn rahawai yace na ji wasu a cikin almajiran abdullahi ibn mubarak suka ce abdullahi ibn mubarak ya ce ni'mar rajul baqiyatu kai bakiyatu mutum ne wanda ta ko ina a iya yabansa laula annahu kana yakanil asamiya in ban da cewa yakan yi ɓoye sunaye ga yadda suna yake sai ya kawo shi ba haka ba wa yusammil kuna wasu alkunyun sai ya faɗe su mutumin da yake ya fi shura da sunansa to idan baki yato yana ganin ba wanda za a karɓi hadisinsa ba ne to in ya tashi zai kawo shi sai ya kawo shi da alkunya don ya bakatar da mutane a ɗauka ai wanda za a karɓi hadisinsa ne wanda kuma yake an fi saninsa da alkunyarsa amma ya zama ba wanda za a karɓi hadisinsa ba ne ba wanda ruwayarsa za ta zama hujja ba ne to baki yato in ya tashi kawo shi sai ya kawo sunansa na gaskiya Mm.
ba zai kawo alkunya ba don ya bakatar da mutane a ɗauka ko wani amintacce ne
kana daran yuhaddisuna an abi ya sa'id kasance al-haji zamani mai tsawo yana faɗa wani hadisi daga abi sa'id al-wahazi fa nazarna muka rasa waye abu sa'id al-wahazi da muka bincika muka bincika sai muka ga ashe abdul quddus yake nufi inda ya faɗa ku abdul quddus ne kowa ya san hadisan abdul quddus na a kewayewa ne wanda za a kewayewa hadisansa ne
فحدثني عمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول مم.
ما رأيت بن مبارك يفسه بقوله abdulrazaki ya san'ani ya ce ban taba ganin abdullahi mubarak yana fitowa fili baro-baro ya ce wani makareci ba ne إلا لعبد sai ko القدس abdulkudus din nan wanda shi baki ya toye masa alkunya da abu sa'id al-wahazi
فإني سمعته يقول له ni كذاب naji yana faɗa masa cewa makaryaci ne makaryaci ne
وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت أبا نعيم مم.
وذكر المؤلى بن عرف- عرفانا مم.
فقال مم.
قال حدثنا أبو وائل مم.
قال خرج علينا ابن مسعود bisifina بسفينة mu'allab na urfana ya ce wai abu wa'ilin ya mana hadisi ya ce abdullahi mas'udin ya fito gare mu sanda ake yakin sifina فقال أبو نعيم sai abu nu'aimi ya ce a turahu buƙi sabadil mauti kai zatanka an tashi abdullahi masudin ne bayan ya mutu domin sanda dai aka yi yakin sittin sannan abdullahi masudin ya riga ya mutu abdullahi masudin yau fati ne wajen hijira ta talatin da biyu yakin sittin ko an yi shi ne hijira ta talatin da shida to bayan ya mutu ne ya- aka tashe shi
haddasani amr bin aliyin wa hasan al-hulwani kilahuma an affan bin Eh, muslim wato yakin sittin ma wajen hijira ta talatin da tara aka yi shi.
na'am yakin jamal shi ne aka yi wajen hijira ta talatin da da shida na'am to qala kunna inda isma'il bin Muna ulayyata wajen Ismail ibn Ulayyata.
fa haddasa rajulun an Sai wani rajulin mutum ya faɗa hadisi daga wani fa qultu na ce inna hadha laysa bi sabtin wannan ba ba a tabbatacce ba ne wanda kai faɗa hadisin nan daga gare shi ba amintacce ba ne ba wanda za a karɓo hadisi daga gare shi ba ne.
qala yace faƙalar sai rajulu mutumin da ya karbo hadisin yace daga tafta ta yi da shi ai wannan yi ne da mutane ƙala isma'ilu sai Isma'il ibn Ulayyata wanda yana cikin manyan malamai yace maktabahu a'a wannan ba yi ne da shi ba walakin nawa haka ma'annahu laysa bi sabti hukunci ya cewa ba wanda za a karbo hadisin sa bane ai irin nan ba giba bace نعم وحدثنا أبو جعفر الدارمي حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن مسيب ya فقال tambayi imamu malik daga muhammad ibn abdurrahman wanda yake ruwa daga sa'id ibn musayyabi فقال sai ya ce ليس ba بثقة amintacce bane وسألته عن صالح مولى توأمة na tambaye shi daga salihu maula tau'ama فقال yace ليس بثقة shi ma ba amintacce bane وسألته عن أبي الهويرثي na tambaye shi daga abin huwairisi فقال yace ليس shi ma بثقة dai ba amintacce bane وسألته عن شعبة الذي na tambaye shi روى daga عنه ابن shugabatu wanda عزيز ibnu abi zibin ya ruwa daga gare shi
فقال sai ya ce ليس بثقة shi din ma ba amintacce ba ne وسألت عن na عمرو tambaye بن shi daga Harami عثمان ibn Usmana فقال ليس ya ce بثقة ai ba amintacce ba ne وسألت مالكا عن na هؤلاء tambaye maluku daga الخمسة wannan guda biyar din فقال ya ce ليسوا ba بثقة amintattu في ba ne a حديثهم hadisinsu su wa'annan duk ba amintattu ba ne a hadisinsu وسألت عن رجل آخر na tambaye shi daga wani mutum نسيت اسمه na mance sunansa a yanzu فقال sai imam malik ya ce هل رأيته في كتبي ka gan shi a littattafai na قلت لا na ce a'a ban gan shi ba a littattafanka قال لو كانت ثقة sai imam malik ya ce ai da amintacce ne لرأيته da في ka gan shi a كتبي littattafai na وحدثني الفضل بن سالم مم.
قال حدثني يحيى بن معين مم.
حدثنا حجاج حدثنا ابن ابي ذئب عن شرحبيل بن سعد وكان متهما shi shura habila ana tumtarsa da cewa ba shi da gaskiya a hadisi
وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزازة قال سمعت ابا اسحاق قال قال قال آنية مم.
يقول سمعت ابن مبارك يقول مم.
لو خيرت بين ان ادخل الجنه وبين ان القى عبد الله بن محرر لاخترت ان القاه da a ce za a bani zaɓi cewa ka zo ga kofa aljanna an buɗe ma ka shiga ko kuma ka bari nan za ka gamu da ablamin muharrarin in ya so daga baya a shigar da kai aljanna da sai in zaɓi in gamu da shin in ya so a shigar da ni daga aljanna daga baya saboda inda na matsu na ɗauka wani malami ne ثم ادخل الجنه sannan daga baya in shiga aljanna bayan na gan shi فرأيته amma da Allah ya kaddara muka gamu na gan shi كانت بعرة أحب إلي منه sai kashin akuya ma ya fi soyuwa zuwa gare ni fiye da shi
وحدثني الفضل بن صالح حدثنا وليد بن صالح قال قال عبيد الله بن عمرو قال زيد يعني بن أبي أنيسة la لا ta تأخذوا عن أبي ta kuce za ku karɓi hadisi daga ɗan uwana ya haya bin abi unaisata wanda za a faɗe shi nan gaba
حدثني عبد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد السلام الوابسي مم.
قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو قال كان يحيى بن أبي أنيسة Ya كذابا bin abi unaisa wato ɗan uwan zai dubna abi unaisata ɗin nan ya kasance makareci shi yasa ɗan uwansa ko yawa addinin Allah nasiha ya faɗa cewa ɗan uwan nasa makareci ne
حدثني عمر بن إبراهيم قال حدثني سليمان بن عرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد عند أيوب an ambaci fargado gurin ayyuba فقال sai ayyuba satiyani ya ce إن فرقدا ai fargado ليس صاحب ba حديث wanda za a ce za a karbo hadisi a wajensa ba ne فحدثني عبد الرحمن بن بشير العبدي قال سمعت يا ابن سعيد القطان ذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي فضعفه جدا an ambaci muhammad ibn abdullah ibn ubayd ibn umar al-laysi wajen ya ibn sa'id al-qattan sai ya ce ai rarrauna ne kwarai فقيل لي يحيى aka ce da ha أضعفهم من shi يعقوب muhammad ibn بن abdullah علاء nan ya fi rauni daga yaqub ne a da'in قال نعم kwarai ثم قال sannan ya ce ma kuntu ura anna ahadan yaru aini a iya ka gani na bayan da za a yi ma a samu mai hankali ya ce zai ruwa daga muhammad ibn abdullah ibn ubayd ibn umar
haddathani bishr bin al-hakami Mm.
qala sami'tu ya bin sa'id al-qadana Mm.
fa afa hakim bin jubair ce ya haddasa idin da ya ce hakim ibn jubairin yana da rauni wa abd da al-a'la abdul a'la وضعف يحيى بن موسى بن دينار ya raun ya dangana ya harbi Musa ibn Dinari zuwa cewa shi ma yana da rauni قال حديث yace مريض hadisin sa kamar iska ce وضعف موسى بن دحقانا ya rauna na Musa ibn da haƙana وعيسى بن da أبي Isa عيسى ibn Abi Isa المدني al-Madani قال yace وسمعت الحسن بن عيسى na ji يقول sanar da Isa yana cewa قال Ibn لابن المبارك Mubarak ya ce da ni إذا قدمت على in ka je جرير wajen jariru فكتب علمه كله ka iya rubuta duk abin da ya karba na hadisi duk iliminsa ka iya rubutawa إلا حديث ثلاثة sai ko hadisan da ya karba daga mutum uku to wannan kaka karba daga gare shi لا تكتب حديث عبيدة kakka بن rubuta عتيب hadisin ubai da tuni mu'atibin والسري بن da salim إسماعيل isma'ila ومحمد da بن muhammad سالم bin salimin su wa'annan guda uku jariru yana da rauni a cikinsu قال مسلم muslim ya ce وأشبه ما ذكرنا abin da ya kamata كلام أهل abin da muka العلم ambata daga zancen ma'abuta ilimi من متهمي رواة fi الحديث wuta min ruwatul hadisi a cikin wa'anda ake tuhumtar su a cikin marwaita hadisi وإخبارهم yadda suke ba da labari أم آيبهم daga aibobinsu yana da yawa يقول الكتاب in muka ce sai بذكره mun tsaya ambatansa a lastika sa'ihi bisa bibiya to littafin nan zai tsawo وفيما ذكرنا كفاية amma abinda muka ambata zai wadatar لمن ga duk تفهم mai وعقل fahimta ga قبل ga mai قوي ganewa ga mai gane tsarin malaman hadisi فيما قالوا a من cikin abinda suka ذلك faɗa daga wannan da وبينوا abinda suka bayyana وإنما ألزموا أنفسهم alkashfa عن amma معايب aibin رواة ruwa hadisi الحديث abinda yasa suka dora wa kawunansu cewa su yi bayani daga aibobin wasu a cikin marwaita hadisi وناقل da masu الأخبار turo labarai وأوتوا بذلك حين suka yi سئلوا fatawa da cewa haka ɗin daidai ne da aka tambaye su لما فيه من abin da أمور ya samu القدر haka saboda abin da yake girmansa abin da yake cikinsa daga girman lamari إذ الأخبار في أمر الدين domin labaran da suka zo a game da lamura na addini إنما تأتي tana بتحليل zuwa أو ne da تحريم halartawa ko haramtawa أو أمر ko أو نهي umarni ko hani أو ko ترغيب أو kwaɗaitarwa ترهيب ko ba da tsoro فإذا كان الراوي لحاله idan wanda ya rawaito ta bai zamo بالصدق baramu ba na gaskiya da والأمانة amana ثم قدم على الرواية عنه man kada a rafa عرفه sannan wanda hakika yake ya san cewa ba wanda za a doshe shi bane a samu gaskiya wajensa ko amana amma wanda ya san shi da wannan matsayin ya yi gaba gaɗi yake zai ruwaya daga gare shi ولم يبين ما فيه ba tare da ya bayyana abin da yake cikinsa ba ga wanda bai sani ba ممن جهل daga wanda shi معرفته bai san wannan marwa- mai ruwayar ba كان آثما ba بكله zai ذلك ya yi zunubi da wannan aikin nasa ya غاشا zama ya yi لأوامر algushu المسلمين ga jama'ar musulmi إذ لا يؤمر على بعض من سمع تلك الأخبار dan أن ba amince يستقبلها ba ga wani a cikin wanda ya ji wa'annan hadisan ya ce zai aiki da ita أو يستعمل ko zai بعضها aiki da wani abu daga ciki ولعلها أو ta yi أكثرها أكاذيب gaba ɗayanta ko ko mafi yawanta ya zama karece-karece ce لا أصل ba ta لها da asali مع أن الأخبار سهاها tare da cewa hadisai wanda suke ingatattu من رواية daga الثقات ruwayar wanda suke amintattu وأهل القناعة ma'abuta ya kana wanda su suke wadatuwa da ruwaito hadisu tabbatattu أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس wannan بثقة hadisan suna da yawa kwarai za su iya wadatar da mutum fiye da a ce sai an bukatar da shi zuwa ya ruwaito ruwayar wanda ba amintattu ba ولا مقنع wanda ba shi da wada- wadatuwa ولا أحسب كثيرا مما يعرض من الناس ba na zaton da yawa da da a cikin mutane daga wanda ke karkata alama wa sumna bisa abin da muka kwanta daga wannan hadisan raunana والأسانيد da tunanin da ba a المجهولة san kansu ba ويعتد wanda ke tsayawa بروايتها lissafawa da marwaitansu بعد معرفته bayan ko بذاتها ya san abin da yake cikinsu من التوهن daga rauni da والضعف rauni إلا أن الذي يحمله على iyaka روايتها zato na abinda yake sa shi ya ce sai ya ruwaito irin wayannan والاعتداد sai بها ya tsaya lissa wal itidadi biha sai ya tsaya lissafawa da ita إرادة التكسر أبو بذلك إيه عند كوي.
العوام cewa yana nufin ya nuna yawan hadisan da shi ya ruwaito gurin wanda suke jahilai
ولا أن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث dan manufarsa shine dan a zo ana cewa ko irin hadisan da wani ya tara suna da yawa kwarai وألف ko abin من da العدد ya tara na daga idayar hadisai ومن ذهب في العلم هذا المذهب wanda ko yake wannan tsarin yake nufin bi a ilimi وسلك هذا ya الطريق wa- ya zama wannan tsarin zai bi ولا نصيب له to فيه wannan bai da rabo ai a ilimi bai da rabo a ilimi wa kana bi an yusamma jahilan aula min Zai an zamo- yusaba ila ilmi a kira shi jahili ya fi kamata daga a ce za a dangana shi zuwa ilimi
wa qad takallama barumun tahlil hadisi hakika wasu daga wanda suke ganin kansu gwanaye ne a ilimin hadisi sun yi magana min ahli asari daga na ma'abuta zamaninmu fi tasahihil sun asanidi yi magana a game da inganta isnadai wata qasimiha wata tsimiya da kuma watasqimiha.
raunana ta bi qawlin sun faɗi wata magana law darabna an yakayatihi wa zikiri Wa zikri fasadi fasadi saba safa.
da a ce za mu kau da kai daga hakaito shi da ambatan ba- bacin wannan maganar lakana ra'ayan da haka makina din sai ya zamo fahimta ce mai karfi wa mazhaban ya sai ya zamo sahihan tsari ne ingantacce sun faɗi wata magana da inda ma a ce za a bar ruwaito ta haka din sai ya zamo ai da hujja akan barin ruwaito ta din
idh al-i'rad an domin kau da kai daga al-qawl duk wata magana wadda haƙƙinta ai wurgi da ita ahral ya fi kamata li'ima ta yi ga kashe wannan magana nan so da yawa magana wadda haƙƙinta a gabayanta amma ana faɗa ana faɗa kuma sai ya zamo tana ta rayuwa Mm.
a maimakon a ce an gabayan nata Eh,
wa ihmal zikrina qahili ƙahili shi ya fi kamata ga a fatar da ambatan wanda ya faɗa sai ya zama shi kansa wanda ya faɗi magana ba a jinsa wanda ta haka ɗin an yi maganinsa an yi maganinsa mutum ne yake faɗa ka toɓara to kai kanka ka ringa ruwaitowa ai wane ga abin da yake ai ƙara masa ƙarfin gwiwa kake don ko kana ta ƙara yaɗa ma maganarsa Mm.
ya za ta magana ka tobara maganin ta kawai in ka ji ka aje ta a inda ka ji Na'am.
kar ka faɗa ma a gaba balle har ka ƙara mata ƙarfi balle har shi mai faɗarta ka ƙara ambatansa a cikin jama'a Mm.
ai ƙoƙari ya zamo an shafe ma ambatansa an shafe ambatan maganar da yake faɗa na'am wa jidaru Allah ya kuna zalika tambiya lil-juhal alayhi Ra da haka ɗin wa'aji da ya fi canc- ya- ya fi cancanta a don kada wannan ya zamo faɗakarwa ne ga jahilai a kai.
na'am gaira anna Amma dai za mu faɗa.
waqibi Za mu faɗi maganar nan wadda muke ganin ya fi kyau ma a ce a ƙyale ta. Dalilinmu na faɗatta in ji Musulun, Mm.
saboda muna jin tsoron sharrin abin da zai je ya zo. Ta yi mu mun ƙi faɗatta amma a wani waje ana ta ruruta ta. To, mu ban faɗe ta ba ban faɗi raddi a kanta ba. Can inda aka ruruta ta sai ya zamo ta yi ɓanna da yawa. To, amma yanzu in mun faɗe ta mun faɗi raddi a kanta ta yi can inda ake ƙoƙarin a ta ruruta ta raddin nan da muka faɗa a kai ya sadu da wajen. Shi Na'am.
kenan sai ya zamo an yi maganinta.
wa gatirarul Da jahalati yaudaruwar jahilai bi muhdathatil umuri da abubuwa da aka farar irin tun da can wato ake fama da irin wannan kamar yadda a yanzu ake fama da haka magana in aka kawo ta sabuwa a addini ko tana da hujja ko ba ta da hujja sai a ɗauka cewa ai ta zama ita ce yanzu sa yayin gari Eh, an mai da addini kamar tufafi eh, ko kamar ɗinki Eh, ai yayin gari ai wannan shine yayin gari an an bar wancan magana da ko kuke kai ai tsoho ne na da can ne Eh, kaga tun da can ma ana samun irin wannan Hmm.
shine abin da shi musulmi yake faɗa a nan cewa musamman jahilai sun fi da ruwa da abin da yake sabo
wa isra'il Suna gaggawa.
kada ilmu kudiina zuwa yadda da kuskuren wanda suka yi kuskure abin da aka kawo musu kuskure su sai su yadda da shi wala qawalis da maganganun da suke ba su da hujja wajen malamai ra'ayna al-kashfa an wannan ne yasa muka ga mu tsaya mai bayani daga cewa wannan magana ta sabatacciya ce faradda maqalati muka ga mu tsaya mai raddi akan abin da ya faɗa bi qadar ma yaliqu biha yadda ya dace a yi mata raddi muka ga cewa haka ajda alal anami ya fi amfani ga halitta wa ahmad al-aqibati shi za a gode wa ƙarshensa in Allah ya so
wa za'ama al-qa'ilu shi mai wannan maganar allazi iftataha al-kalam ala al-hikayati an qawli wanda muka buɗe maganarmu da hakaito maganarsa ya ce wal ihbar an wanda muka buɗe maganar nan da ba da labari daga mummunar fahimtarsa anna kullu isnadin Cewa duk wani isnadi- an fulani wanda yake ya kunshi fulanin an fulani wane ya karɓo daga wane wato mu'an'ani isnadi wanda yake mu'an'ani wa qara'aha al-ilmu bi annahuma karkana fi asarin wahid ga shi ko an gama tabbatarwa da cewa su dinnan sun zauna zamani ɗaya sun haɗa zamani shine ilimi ya kewaye da cewa su sun kasance a zamani ɗaya an gama tabbatarwa da cewa sun haɗa zamani
وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي ta yiwu shi wannan hadisin da mai ruwa ya ruwaito أما روى عنه ya- daga wanda ya ruwaito daga wanda ya ruwaito shi daga gare shi ya zamo قد سمعه ya ji shi ne daga gare shi وشافه به ya karba daga gare shi baka da baka غير أنه لا نعلم له منه سماعا sai dai ba mu tabbatar da cewa ya ji ba ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا ba mu samu ba a wani abu daga ruwayoyi cewa su sun gamu أو تشافها ko بحديث sun yi magana baka da baka a game da wani hadisi أن to الحجة shi mai wannan maganar ya ce ai hujja لا تقوم عنده بكل ba za خبر ta جاء هذا tsaya ba المجيء.
a wajensa da duk wani hadisi da ya zo irin wannan tsarin wato wanda ya ce kenan hadisi mu'an'ani a gaba ɗaya ba hujja ba ne
hatta kuna inda wai ilmu bi annahu ma qad istama'a sai fa in ya tabbatar da cewa sun gamu a zamaninsu marratan ko sau ɗaya ko fiye da sau ɗaya aw tashafaha bil hadisi ko sun faɗa wa junansu hadisi baka da baka bainahuma tsakaninsu aw yaridu khabarun fi Aw yaridu- istima'in ko ko wani hadisi ya zo au ya rida wato madufi ne kan hata ya kuna ko wani labarin ya zo da yake bayanin cewa lalle sun haɗu na wa talaqi lalle sun gamu marratan ko da sau ɗaya ne a zamanin su kama ko fawqa abin da ya haura sau ɗaya fa in lam yakun indahu ilmu zalika idan bai san haka bai tabbatar da haka ba wa lam ta'tu riwayatun ruwa ba ta zo ba ingantacciya tukhbiru anna hadha ar-rawiya da an da sahibi take tabbatar da cewa shi wannan mai ruwayar daga wannan malamin nasa kallaqiyahu ya marratan gamu da shi sau ɗaya wa sami'a minhu ya shay'an ji wani abu daga gare shi lam yakun fi naqli al-khabar naqlihi al-khabara amma rawa anhu zalika ba za a yadda da shi ba a cikin cirowarsa wannan hadisin daga wanda ya ruwaito daga gare shi wal amru kama wasawna a laba- alhali lamarin yadda yake to da ba zai samu hujjatan hujja ba ko hujjatu Na'am.
ba zai samu hujja ba na'am wato hujjatun din ya zama shine sunan ya kundin na'am fi na kalihil habara shine labarin na'am to wa kana al-khabar indahu mawqufan sai ya dauki wannan hadisin a matsayin mawqufi hatta yarda alayhi sama'uhu minhu wato ya ɗauke shi a matsayin cewa ba muttasili ba ne har sai ya tabbatar da cewa shi wannan na ƙasan ya ji daga na sama li shay'in min al-hadith ga wani abu na daga hadisi kalla aw kaɗan kasra ne ko mai yawa fi riwayat misl ma warada a cikin ruwayar yan kamar irin yadda wannan ya zo kamar irin shigen yadda wannan ya zo Mm.
to sannan ne zai yarda da shi Mm.
kamar a nan muslim yana yin raddi kan wasu malamai wanda ɗaya daga cikinsu shine abokinsa malaminsa buhari domin buhari shi yana ganin duk ruwayar da ta zo da an ana bayan da za a yi ta zama hujja sai an tabbatar shi na ƙasan sun gamu da na saman ko da sau ɗaya an tabbatar da ya ji daga gare shi sannan ne ya zama hujja shi ko muslim yana ganin cewa idan aka tabbatar sun haɗa zamani to kuma ya zama amintacce ne to tun da ya ce ya ruwaito daga gare shi ai za a ɗauka sun gamin ne ba za a tsaya binciken cewa ai lalle sai an tabbatar ba shine a ce ake cewa wa muslimin ya shirin ta'asuran fakat wa muslimun ya sharittu asuran fakat imam muslim shi yana ganin zarar har sun hada zamani ya isa hujja amma buhari shi yana ganin dole sai an tabbatar ma da sun haɗu sai an tabbatar da shi wannan ya ji daga wannan sannan ne za a yi aiki da hadisin da ya ruwaito da an ana to ƙwararwa na'am kalmar da aka faɗa mm, a kan wata garɗi ɗin nan mm.
ita ce da wasu suke cewa garɗi eh kware Arabiya ce kuma wasu asalinta eh to asalinta ta yi arabiya ce amma dai eh, zahiri kamar hausa hausa ce ta yi ko daga wani- wata lugace daban ba arabiya ba Eh, saboda su dai larabawa malihu sukan ce ko Ah, malihu sukan ce to amma kaga wanda ya fi kama sai dai kamar maliya da ake faɗa ta hausa ita ce daga malihu ɗin ko to na'am wa hadha al-qawl yarhamukallahu to wannan kaulin a nan ya sa wato babu sihatul Babu sihatul ijtihadi ijtihadi da hadisul bil mu'annan mu'annan.
babin ingancin wato kafa hujja da hadisin da aka ruwaito shi da an an
wa hadha al-qawl wannan magana yarhamukallahu Allah ya ji kanka tidani fil da ake asanidi tuka a cikin isnadai qawlun muqtara'un magana ce wadda faratta aka yi daga baya mustahadathun sabuwa ce da ba a santa ba gairu masbuqin sahibuhu ilayhi Ah, ba a riga ma'abucin maganan nan ba zuwa faɗar magana shine ya fara faɗarta wala musahil lahu min ahli al-ilmi ba alayhi wanda zai taim- ya taimaka masa daga malamai akan faɗar haka wa zalika abin da ya sa ka faɗi wannan an al-qawl al-shai'a maganar da yake ta yaɗo al-muttafaq alayhi wadda min yake ahli an al-ilmi gamu a kanta tsakanin malamai bil akhbari masana hadisai والروايات da ruwayoyi والحديثات.
tun da can da a yanzu anna kullu rajulin thiqatin cewa duk wani mutum wanda yake amintacce rawa an misli da hadisan ya ruwaito hadisi daga wanda yake amintacce kamar sa wa ja'izun mumkinun lahu ya liqa'uhu zamo ya yiwu abu ne mai yiwuwa a ce ya gamu da shi was sama'u minhu ya yiwu a ce ya ji daga gare shi da kaunihi ma saboda zama wasu gaba ɗaya da shi mai wahidin ruwayar da wanda aka yi ruwaya daga gare shi sun haɗa zamani sun zayu ne a zamani ɗaya wa in lam ya'ti fi khabarin ko da bai zo ba a wani labari da ɗai cewa sun taɓa haɗuwa wala ko tashafa sun karɓa daga junansu baka da baka farwa a ta sun sabita karɓi wata magana to za a ce ruwayar tabbatacciya ce wal hujjatu biha kaba la hujja da ita abu ne wanda yake lazimi illa an yakuna hunaka sai ko dilalatun bayyinatun idan ya zama akwai wani abu mai shiryawa a fili anna hadha ar-rawi lam yalqa man rawa anhu cewa shi wannan mai ruwayar bai kar- bai gamu da wanda ya ruwaito daga gare shi ba aw lam yasma minhu shay'an ko bai ji wani abu ba daga gare shi
fa amma amma wal amru mubhamu Wal amru mubhamu.
alhali lamari yana a rufe alladhi fassarna wanda za a dauke shi bisa yiwuwa wanda muka yi bayani farwatu ala samai abadan to za a dauki wannan ruwayar ta sa bisa cewa ai ya ji ne daga wanda ya ruwayar daga gare shi abadan koyaushe hatta takuna dilalatu allati bayyana sai an samu hujja wadda muka bayyana wadda za ta yanke da cewa ai gaba daya bai ji daga gare shi ba
fa yuqalu al-muqtari hadha al-qawli za a ce da wanda ya kirkiri wannan magana alladhi wasamna maqalatahu wanda muka sifanta maganarsa aw lizabi anhu za a ce ga duk wanda ya ce ya ji ya ji- ya ji ya gani zai kare shi kara ɗaya ta fi jumlatu qaulika ka nuna mana a cikin jumlar abin da ka faɗa anna khabar al-wahid as-siqati cewa labarin hadisin da mutum ɗaya ne amintacce ya ruwaito shi an al-wahid as-siqati a daga mutum ɗaya wanda yake amintacce hujjatun ka faɗa mana ka nuna mana cewa wannan ɗin hujja ne yalzamu bihi al-amalu lalle ne a aiki da shi thumma adkhalta fihi sharda ba'adu amma kuma daga baya ka zo ka sa wani sharaɗi na'am fa qulta kace hatta na alama Amma fa in mun tabbatar- kaya su ɗinnan sun gamu marratan sau ɗaya ko fiye da sau ɗaya aw sami'a minhu shay'an ko sai mun tabbatar ya ji wani abu daga gare shi fa hal tajid hadha ash-shart alladhi ishtarathahu an yanzu ahadin ka samu wannan sharaɗin da kai ka kawo shi daga wani yalzamu qawluhu yalzam ahun. menene da Waɗanda- za a ce maganarsa dole ne a bita ya isa a ce dole maganarsa a bita wa illa idan ba haka ba fa haluma dalilan to ka alama kawo mana dalili ka kawo mana hujja bisa abin da ka faɗa
fa in da'a qawla ahadin min al-ulama as-salafi idan ya da'awa cewa ga wani daga malaman magabata ya yi magana bima za'ama min idkhal da ash-shari'ati abin da shi ya ɗauka na daga sa wannan sharaɗin fi taswit al-khabari a cikin wajen tabbatar da hadisi duliba to bihi za a ce ya kawo wannan waye a cikin malaman magabatan
walam wal- walan yajida huwa wala ghayruhu ila ijadihi sabila da shi da waninsa ko ba su da wata hanya da za su iya bi su tabbatar da cewa akwai wani a cikin magabata da ya tafi akan wannan magana
wa in huwa da'a fi ma za'ama dalilan in ko yace a'a ai yana wani dalili yana da wani dalili ne daban a cikin abin nan da ya faɗa ya tajju bihi da yake kafa hujja da shi qila lahu to za a ce da wa shi ma za ka dalilu to me dalilin naka akan wannan maganar da ka faɗa bayan kala idan ya ce qultuhu na faɗe shi ne yani wajatu ruwatul akhbari qadiman wa hadisan dan na ga masu ruwaito hadisai tun da can da a yanzu yarwi ahaduhum an al-akhar akan al-hadisa samu wani a cikin su ya ruwayar hadisi daga ɗayan walamma yu'ayyin alhali bai gamshi ba bai ganshi ba wala sami'a minhu shay'an qad alhali bai ji wani abu ba daga gare shi da ɗai falamma ra'aytuhum istajazu riwayat al-hadith bainahum hakaza yayin da na gansu sun ga daidai ne su ruwaito hadisi tsakanin su bisa wannan tsarin ala al-irsal min ghairi sama'in bisa irsali ba tare da an ji daga wanda aka yi ruwaya daga gare shi ba wal mursalu min ar-riwayati fi asali qawlina shi ko mursali hadisi mursali duk wani hadisi wanda yake mursali a asalin maganar mu mu wa qawli ahli Wa qawli al-ilmi bil ahli al-ilmi akhbari bil akhbari.
da abinda ba masana hadisai suka tafi akai laysa bi hadisi hujjatin mursali ba hujja bane wa tarkuhul aqwa wa qawlul aksari ka shafi'i wa ahli ilmi al-asari Mm, to barin kafa hujja da hadisi mursali shine maganar da tafi karfi mm, shine abinda baki ɗaya malaman hadisi suke kai mm.
To, Litattu lima wa sautu min al-illati um, ila al-bahthi shi yasa na bukata da saboda da sif- abinda na sifanta dinnan na daga illa zuwa in bincike an sama irawi kulle ila habarin daga an jin ruwan rawi mai ruwaito dukkan wani hadisi daga wanda ya ruwaito daga gare shi fa iza hana hajumtu ala sama'ihi minhu aidan na tsinkaya bisa cewa ya ji daga gare shi li adana shay'in ga abu ko kakama ko da hadisi ɗaya ne tabata na anhu tab- ya- ya- indi ya- zalika.
ya wato na tabbatar ta wata fuska cewa ya ji shi daga wannan Mm.
to wannan jami'u ma ya Jami'u ruwi ma ya ruwi anhu anhu.
baki ɗayan abin da ya ruwaito daga gare shi daga baya sai ya tabbata a wajena da sababin wannan fayin azaba anni ma'rifatu zalika idan ko sanin haka ya ta gare ni na kasa ganowa aw qawtul khabara to sai in tsaye da hadisin nasa ba zan karɓa ba wa lam yakun indi mawari'u hujjatin ba zai zama wanda za a kafa hujja da shi ba a wajena
li imkanin isali fihi domin ta ya zama ba ya karba ba ne daga gare shi kai tsaye ya karba ne daga wani daga gare shi ya zama mun kaɗe
fa yuqalu lahu ya zama duk ya kawo wannan don ya kare kansa a game da abin da ya fahimta na cewa ba a aiki da waya mu an ana sai inda aka tabbatar da ji to fa yuqalu lahu amsar da za a bashi fa in kanat al illatu fi tadhifika al khabara to idan dalili a cikin danganawa ka hadisin nan zuwa cewa rarrauna ya zamo wa tarkika al ihtijaj da bihi cewa ka bar kafa hujja da shi imkanin isali fihi dalilinka shine cewa ta yi ya zama shi na ƙasan ba wai ya karɓa ne kai tsaye wajen na saman ba lazimaka alla tusbita isladan mu an ana to in haka ne ya zama dole a kanka kada ka taɓa karɓar isnadi mu'an'ani balle ka tabbatar da shi hatta tara fihi sama'a min awwalihi sai ila ka akhirih tabbatar da ji a cikinsa tun daga farko har ƙarshe
wa zalika wannan kuwa an al hadith al warid alaina domin hadisin da ya zo gare mu, da isnadin hisham ibn urwata an abihi daga mahaifinsa urwatu ibn zubairi an aishata shi kuma daga amma daga halatarsa ita ce aisha fa bi yaqinin na'lam anna hishaman qasama min mun abihi tabbatar ta fuskar sakankan cewa cewa shamu ya ji daga mahaifinsa urwatu wa anna abahu qasama min aishata cewa kuma mahaifinsa shine urwatu ya ji daga wajen aisha halatarsa kama na alam an na aisha kamar da kasar mun da amina tabbatar nabi cewa ai sallallahu alaihi aisha wasallam ta ji daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama
wa qad yajuzu amma abu ne mai yiwuwa idza lam yaqul hisham fi riwayati idan hisham ibn urwata ya yarwiha rawaito an wani hadith hadisi amma a cikin wannan ruwayar bai ce sami'tu abi ba ko sami'tu urwata aw akhbarani ko ahbara ne urwatu an yakuna bainahu wa bain abihi fi tilka riwayati insanun akharu abu ne mai yiwuwa a ce akwai wani mutum tsakaninsa da mahaifin nasa urwatu a wannan ruwaya akhbarahu biha an Wannan shi wannan abihi mutumin ne ya faɗa masa wannan ruwayar daga mahaifinsa wa lam yasma'ahu min ba wai shi ne abihi ya ji ta kai tsaye daga mahaifin nasa ba lamma ahabba an yarwiha ha mursala lokacin da ya so ya ruwaito ta alhali tana munƙadiya wa la yusnidaha ila ba man tare da kana ya minhu jingina ta ba zuwa wanda ya ruwaito daga gare shi sai yake kawai an urwata
wa kana yumkinu zalika wa fi kama riwayati- yumkinu zalika kamar yadda haka ke yiwuwa fi shanin a cikin ruwayar shamu an abihi daga mahaifinsa urwatu فهو غير to shi ممكن din ma يعني kuma abu ne أن mai yiwuwa عائشة.
ne mai yiwu abu ne mai yiwuwa a cikin ruwayar mahaifin nasa daga Aisha وكذلك كل إسنا- كل isnadi إسناد haka ne حديث duk wani isnadi na wani hadisi ليس في ذكر سماء بعرهم من wanda bai بعد kunshi bayanin ana jin sashen su ba daga sashen وإن to ashe كان yana bukata lalle sai an tabbatar da kowane na ƙasa ya ji daga nasara alhali kai ka ce a a baka bukatar wannan to in ko a dalilin da ka kawo hujja ne to ai ko dole akwai bukatar haka
wa in kana qad urifa ko da fil jumlati yake an tabbatar a gaba ɗaya anna kullu wahidin cewa minhum kowane ɗaya daga cikinsu qad sami'a min sahibihi sama'an ya kathira ji daga wanda ya ruwaito daga gare shi abin ji mai yawa Hisham ya ruwaito hadisai masu yawa kwarai daga mahaifinsa haka nan mahaifin nasa Urwatu ibn Zubair ya ruwaito hadisai masu yawa kwarai daga halarsa Aisha
fa ja'izun li kulli wahidin amma minhum duk da haka ta yi kowanne a cikinsu an yanzu lafi barul ya samu wahid nuzuli a sashen ruwayoyi fa yasma min ghairi ya an zama ya ji daga waninsa bar da ahadithihi sashen hadisansa ta yiwu shi hishamu yawan hadisan da ya karba daga wajen mahaifinsa urwatu amma a samu wani hadisin na urwatu da shi bai karba daga gare shi ba bai karba daga urwatun kai tsaye ba haka da shi urwatun da zubairu duk yawan hadisan da ya ji daga aisha to amma ta yiwu a samu wani hadisin na aisha ne wanda shi urwatun da zubairu bai ji hadisin a wajen aisha ba amma ya ji shi ne a wajen wani shi kuma wani daga aisha
ثم يرسله عنه احيانا sannan ya kawo hadisin kai tsaye daga gare shi ولا يسمي من سمع منه ba tare da ya ambaci wanda ya ji hadisin a wajensa ba وينشد احيانا amma wani lokacin ya zama yana cikin nishadi فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ya ambaci mutumin da ya ruwaito hadisin daga gare shi ويترك الإرسال ya bar kawo hadisin kai tsaye da ƙetara da ƙetare wani a cikin marwaitan shine irsali
ما قلنا من هذا abinda muka faɗa a daga wannan موجود في الحديث abu ne samamme a cikin hadisi Tafsirun.
yana da yawa kwarai من فعل الثقات daga aikin المحدثين amintattun masana hadisi وأئمة da الأهل العلم shagabannin malamai ونسرزون- وسنذكر وسنذكر من رواياتهم رواياتهم على الجهات التي ذكرنا عددان يستدل بها على على أكثر أكثر منها منها.
da sannu za mu ambata daga ruwayoyinsu bisa ɓangaren nan da muka ambata za mu ambaci abu mai yawa da za a iya kafa hujja da ita bisa abin da ya fi ta yawa in Allah ya so za mu kawo wasu hadisan wanda mai ruwaya na farko yakan yi ruwaya daga na biyun kai tsaye ya karba daga gare shi baka da baka amma akwai inda wani abu ya karbo daga gare shi ba kai tsaye ba a'a ta fuskar ruwaya daga wani daga gare shi Ah, to za mu ambaci irin wannan sosai mu tashi nan. Wani zalika an ayyuba sa da ne. To.